yaki da sunan Allah kuma ku yaki fi sabilillahi domin ku kashe wanda ya kafirce da Allah kuma ku yi masa ku yi yaki fi sabilillah amma ba kada ku yi lata daga gari ku shi ne wadata wato haka kuma wadatar idan kuna so ko da kafirai ne kada ba ku yi musu wato abin nan kar ku zambace su ko kuma ku yaudare su kada ku yaudara ta idan ya yi alkawari na na na yarjejeniyar zaman lafiya to ku shiga musu alkawari kamar yadda suka ɗauka kada ku mutum zuciya ku ce bari mu yi al'arku kuda lokacin da kuna yaki amma mutum kun zauna kun kawo kun yi wa alƙawura wa alƙawuran nan fa na Allah ne saboda haka kamata a kiyaye wala kamar haka kuma jiki na tafi idan kun kashe kada ku zuwa ta da gaba kada ku wato kamar kun da da koyar da gaba ku da ba baya halaka an kun kashe shi haka kun ya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga kafirai sun kashe Hamza kuma sun yi sun yi wasa in wannan da yakin sa ya ce sai yayi da 70 irin wa sai ya yayi wa mutum 70 cikin su irin wannan abu da suka yi wa bafa sai Allah ya faɗa ya ce wani a abu da ya fi ma لو كان كان ما أظن منها لو خير للصابرين لو أنا أجي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما أوفي الشيء Allah ya sauka da wannan aya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce maka to in har ma in kun saka to ku saka wanda ya tuce ku daidai da tuta wa da tuta da za ka yi daidai da nan ma'ana dai za ka saka ba abokin gabanka da cuta in kana da ma'aunin daidaita tsakanin cutar da ya maka da wanda za ka ba to ina ma'aunin da wurin Allah saboda haka yake wa la in sabartu la huwa khairun lil sabirin wa ma sabrika illa billah in kun ya ku ko ya in ba dai shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ya bar irin wannan abu to haka manzo Allah yana ce wala taqtulul wajda kada ku kashe ƙananan yara da mata wala ashabu sawami kada kuma ku kashe monks din waɗanda sun zauna a gefe suna tsara wato waɗannan malaman malaman nasara wato ba na nasara masu zama a gidaje a gefe saboda ibada waɗanda suna ce su zalilai amma ba wa da su ne suna da kuɗi na kowa yawa to irin waɗannan mutane su ma duk da kudin su kada wannan sanin wannan ya za ku ku kashe su wato a ba su imam malik yace idan ka zo ka samu irin wannan tsoron da dukiyoyin ta ta da dukiyar ta a jeji ne ke zaune da ibada shi ya halatta ka dauka yake ka bar masa abin sai an ranar da shi yake ba za a yi masa komai a bar shi su da manzo Allah yake a bar shi ta bar shi da abin da abin da ya sa kanka kuma ya ce ya wahala to haka ka'idar yaki yaki a musulunci ba a kashe yaro ba a kashe mai ba a kashe wato ba a kashe wannan mai ibada ba a kashe tsoho wanda karfi ya tsare ina inda za a kashe tsohon lokacin in ya zama mai bada tsawa wajen yaki yana yana da experience na wa ya zama expert na mayaka yana ba su tsawa da wannan za a kashe shi saboda ya shiga a kiyaye kashe shi yaki to haka kuma mace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi na sayyidina Abdullah bin Umar wanda yake an sani aka samu wata mace an kashe ta a cikin iyali matar iyali da kujiyarta kuma tana da tsananin jawo manzo Allah ya danta ran shi bai so a kashe mata ba yake kashe ta saboda ta kare kanta don mutum ba zai kashe kanta saboda wani ba bismillah ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقتلوهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم To idan kamar wannan ya sauke da dangane da abin da ya faru a Hudaybiya idan kuma suka ce muku fata to ku yaƙi wanda zai yaƙi waqtulu idan ya ji ya ba ka tsakanin da su ba su tsara wato tashi halka wa aqulu kuma ku kore ne ku sarku min hadda rajulun daga inda suka kore ku a cikin dakuwa da makka wa idan ya ya kama to shi ke nan wannan ya farka ne lokacin da wato aka hana mu Allah sallallahu alaihi wa sallama idan kai ta Allah ya nuna san ya ne hadda ya ga umra ko kuma ya ga kan tsaye na haram sai ba da sahabbai labari ya ba wa sahabbai labari suka ce to manzo Allah suka daga mafarki ne zai hana mutum to yadda to da mutum shekara aka fita aka da aka tafi hudaybiya ko talle annabi ya tafi cikin mutum dubu da ɗari hudu na sahabbai da zo kusa da maka sai tura sai na na cikin asara maka saboda shi ya fi daraja a wurin sauran don sai ina kuma da jiran bakar duka suna da kanani tare da wayannan mutane amma shi sai na kuma shi ne mai san wa abokan lamari su kafaye suna ganin daraja su ce ce to kaje ka ce musu mu ba faɗa mu ka mun zo ne ko mu umra ko mu gari idan ka ta ta ce a ba mu da sai da izini daga yau farko ya za mu da sai shi ne ya da ya ba su ce ya da da yau mun ta fara shi ya da mu da ta ba za mu da ai ba saboda haka ya koma wannan shekara to ana ce wannan sai iblis ya ga nan mutane nan ba za su koma kuma da ba yanzu ya da cewa an kashe an kashe shi kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa kwarai duka baya a kan mutuwa kowa ne ko ko a ko ko kuma a karfi wa ra'a ko kuma haƙƙi na sai na Usman hankar sai na Usman ko kuma dai a ci gaba da yaƙi kuma a zama ka ɗin karfi da to shi ne aka yi wa sauran mutane duka baya duk jama'a sun yi wa kwarai sallallahu alaihi wa sallam baya sai mutum ya tak shi ne wanda ya mutu da ya yaƙi karka a wani yaƙi da kuma shi ne ya kawo hannun da yake tafi gida da shi don da ya ci biya nan kuma ya yi wa zai na kuma baya hannun shi na ba ka yi wa hannun shi na abu baya ya ce daga hannun hannuna ga hannun na hannun na yi baya to wanda ya nuna shi annabi ya san kuma ba ta ya nuna cewa ya san ba ana cikin wannan za a nuna labarin yawa kuma ba ta kuma ba kuma haka bar da harkar Allah wani yana ba a masu izinin cewa ku yake ku yi tafi daɗi a ku yake ku kuma ku fitar su daga inda su fi zuwa ku shi so a
واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من
وجوههم da kuma wannan da kai an yi abu a yi mu'amara masu ne ne ne ne cewa wannan shekara zai koma a shekara na bakwai ko sai zo ya yi wa kubra haka ko annabi alaihi salatu wasallam da sallallahu alaihi wasallam ya zo a shekara na bakwai sai ya yi wa kubra kuma an yi yarjeje ne shekaru goma a cikin su mutane za su walawa a daidai yaje yaje wanda yana so musulunci ya musulunci wanda kuma da ya ga musulunci abin ya dame shi yana son koma wajen kafirai kuma in ya ga dama ya koma aka ba da wannan dama sahabai dai kun san kissar tana da tsawo ba sai mun bi ta ba kun san dai yadda sai na umar bai yarda ba ya kamata a yi wani abu cikin lokacin mutunciya amma duk da haka shi mu za a san ba da ji sa alfatin bin abubakar ɗaya daga cikin limaman wato madina yana cewa umra a cikin da ba daidai ba ne wata watannin haƙƙi ba a yi umra da aka tafi da harrafa yake ana ce za ka fita wata za a ana abun karɓa ne to amma a nan ko da suke babban mutum ya faɗa mai a maganar a da kai abun duba saboda ne kun sani da shi ga Allah sallallahu alaihi wa sallama da shekara ta zagayo ya je ya yi umrarsa a watan da haka kuma a shekara na takwas lokacin da aka ji aka buɗe wato makka ya je kuɗe ya ya ya ya tsaye ya dawo daga rana ya yi umra da wata abin wata haka nan kuma wato umran da ya yi lokacin da tare da ake da cikin wata da wannan da da yi a cikin wata da wa wannan ya nuna cewa yin umra a cikin wata da daidai hadisin nan da ya yi wa ummu hali cewa umra tare da ni a watan Ramadana daidai yake da haji tare da ni saboda ita ta niyyar da haji tare da ni to sai wato haila ta hana ta tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ta ci tabar ta samu yin haji tare da annabi ba saboda wannan haila shine ya ga mata cewa idan ta samu a watan azumi ta zo ta yi umra to sai dai take da waɗanda suka yi haji da wasu malamai sun ce wannan a keɓe gare ta kuma ya ta kowa da kowa ra'ayi mafi rinjaye abin an yi saboda al'umma sun gabata har ma bayan annabi mutumin da ya samu umra wata wata ramadana sai dai yake da mutumin da ya yi haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam والفتنة أشد من القتل sani lalle ita fitina wanda suka yi da wato shirka da kafirci da hana mutane addini da tilasta musu bar addini wannan fitina ta fi muni a wurin Allah daga kisa da za a yi a harami harami wuri ne na zaman lafiya amma fitinar da suke yi a shirka ya fi na kisa da za a yi idan suka haɗa mulkai aka kashe su a cikin harami fitinar suke mulkai ya fi muni a wurin Allah ya fi zunubi a wurin Allah da a kashe su a harami ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه kada ku yaƙe su a cikin harami inda masjid harami a cikin harami ko kuma cikin masallacin makka kada ku yaƙe su a wancan wurin sai dai idan suka yaƙe ku a wurin wato idan su ne ku da yaƙi cikin harami ko kuma a cikin watannin muharrama ko ku yaƙe su فإن قاتلوكم فاقتلوهم idan suka yaƙe ku a cikin wato harami to kuma ku kashe su a cikin harami كذلك جزاء الكافرين wannan shi ne sakamako da Allah ya zartar a kan kafirai wannan shi ne sakamako madaidaici da miyagun halaye da su na kafirai wato na mutane kafirai فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم bai da hau idan kuma suka daina wato idan suka daina ah, ah, wato idan suka daina ya daina hakan ya kasa kashi ba idan suka daina kasa suka dawo musulunci kaga magana su ya kare idan kuma suka daina magana wato suka daina faɗa da ku to shi ke nan bai da ma a ku ba amma dai tun da ba ku ba ne ya zo ni da ni ta hau an ku wato dan sun yi jihar da ta ba ta ku suka tuba to Allah bai yawan gafara ne ga su ga irin fitinan da suka yi a harabi da kashe kashe da suka yi a harabi kuma mai jin kai ga mai jin kai ne
وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله
wa qatiluhum hatta la takuna fitna ku ya ku har wa bangan lokacin da kuka ga ba sauran fitina ba sauran tilastawa mu'minai bar addini su ko maka idan kafirai sun daina tilasta ma mu'minai ku bar addini sun daina wa kashe mu'minai ba rai ba da dini sun daina ɓata addini ko muguna aikin wa'annan mutane idan sai wannan fitina na addini shirka da kuma yaƙi saboda shirka idan wannan fitina ta bushe wa yakunu dinu lillah kuma addini duk gaba ɗaya ya koma na tauhidi na Allah bauta masa shi kadai ban da sauran gumaka idan wannan din ya tabbata to shi kenan yaƙi zai tsaya wa tabaul harbu aw dara
إن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين fa'irin da idan sun daina to kana sun daina yaki da ku to a nan fala uwa ne da ala masu babu yaka sai ga azalimai waɗanda za su ta wato ne dai kafirai sun sun tsaya sun bar ku kun nisance ku kun zauna lafiya a inda kuke kun zauna lafiya inda kuke to babu yaki babu kauna yaki tsari ku da kafirai sai waɗanda suka yi ko su yi ma wasu ɗan kwan filaci inda musulmi suna da ƙarfi a hali yanzu ake ciki abin da yake faruwa a Bosnia da abin da ya faru shekarun baya a Bosnia da dai sauransu musulmi ba da bai kamata su tsaya kuma suna kallo ba kafin yaƙi yakan zama farilla ah, na aini idan matsiya sun afka ma ƙasarka saboda ka share ƙasarka ya ta zama wani amma idan kuma yaƙi bai zo inda take ba ya shafi wasu ɗan uwanka musulmi idan an ga lalle babu waɗanda za su shafi kuma su su kwato sai kai to ya waje ba da kai gudunmawa da kake kai shin mu musulmi muna yin irin wannan gudunmawa ba a halin da sun ce abin mamaki wasu sun zo nan kasar mu sun nemi taimako na yaji ba wai mu je mu ya tare da su ba sun nemi taimako wayan nan na san sun san abin da aka samu wani abu ne wanda fadin jama'a zai sa kunya to a ce kamar mai duburi an zo daga kasar bosnia aka samu kuɗi da ba zai biya cikin waɗanda sun zo ba kai ba zai biya mutum guda da cikin amma ya za mu ce hankali ne wani hankali ne wani irin hankali ne mutum mu musulmi da kanan ba mu san ba amfanin kanmu ba ba mu san hakikalin addini ne da zama da zauna a cikin zuciya mu je gonaye wajen fitina zage zage mu zagi juna mu ƙasa juna mu gawo barna da zage zage nan ra'ayi ne cikin addini wannan sabbin barna ne amma mu haɗa kan mu yi wa musulunci aiki ba mu da wani Allah ya gyara mana cikin waɗannan halaye yake mana cikin waɗannan bala'i da arzuta wa karkatu daga cikin mu da arzuta imani har kula da cikin musulunci da ya kamata. فإنت فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص to الشهر الحرام yakin a cikin wata abin hana yakin cikinsa kamar wani mai biyar watanni kamar su muharram kamar su raja kamar su waɗanda na haji misali wani baruma a wani ashabul haram misali haram yakin a cikin wata abin abin girmamawa wata abin darajar ta abin da yake da yakin wata yakin ko musulmi a cikin watanni abin haramtawa to ai dai ba dai bai fi yaƙi ko a ciki ba duk da suka yaƙi ko a ciki kuma ku ku yaƙi daidai ne wata da wata wal farmat fa kuma haramtattun abubuwa ko kuma darajoji a duka su daidai ne ba wai watan yana daraja a wurin ku a wurin ku kuma ba ku a wurin ku kuma ba ku daraja ba duk da Allah ya zartar da wannan hukunci a kan ku a kan su ce duk abin da ya kamata a girmama shi to wajibi ne a girmama shi wajen ku da kuma wajen su
ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم wannan da a cikin watanni muharrama ko kuma cikin harami wato mata harami na dallaci mata ko kuma horomi inda dai Allah ya kanya harami ne to duk wanda ya yi muku ta'addi a cikin wurare wurare da darajar dawa ko kuma lokuta cikin darajar dawa ba ta zuwa ne ji ni su ma ta da kulma ta da ne daidai da Allah ya واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين To, amma ku ji tsoron Allah, wata kuma ku ji tsoron Allah, kuma ku sani cewa Allah Ubangiji yana tare da masu tsoronsa. Wato, kada ba ku ce Allah ba ku nasara, sai ku yi wa waɗanda kun samu nasara don su gane. A nan ba Allah ba ya kawo wani kayan da wata al'umma raunana ba da ƙarfi, ta yaji da wata al'umma mai ƙarfi wadda tana zaluntar. Sai Allah ba waɗannan raunanku nasara, akan abokan gaban bayan suka samu nasara wannan nasara ba ce su ba sai suka koma suna wadakanta waɗancan mutane suna musu abin da ba bai dace da adalci ba sai Allah ya yi musu fushi yana da bai dan kun yi kun samu nasara kan kaura kan to ku kaida ku inda da Allah ya da kada ku ce za ku dace da mu zalunci Allah haramta shi a gare su saboda addini kan haramun ne a gare su وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التعلقة وأنفقوا في سبيل الله ثم تريدوا في سبيل الله لقد آل لا تقتني أسد أنصار إني أبوك أيوب الأنصار يجب لك يا من سلطة الدنيا Ɗaya daga cikin wadatun da ta ƙarai, kuma sun fito daga ɗauki suna da yawa har ba su biya. Sai ɗaya daga cikin musulmi ya wata da cikin rundunoyi na musulmi da dokin yadda ya shiga cikin kafirai ya ya abu da ya dauki ba a farar farar farar da dokin ya shiga dawa mutane suna taru a kansu suna gani ne ta ka yi ka da kanka da ka halaka da kanka ka fara abin da Allah shi ne shi abu motar ashari ya ji lafi abu ayyuban tsari ya ji lafi yake jama'a wannan aya ta sauka ne a kan mu amfarawa mu mun kuwa sanin ma'anar wannan aya kamata ku sani wato mu ne muka muka yi imani da Allah muka haɗu da shi muka bi shi muka yi yaƙi tare da shi duk yaƙi na duniya da aka yi na duk tare da mu sai wata rana muka zo muka ga wato an samu kwanciyar hankali musulunci ya kafa ga shi an fara wato naka mutane su yi hukunci ashe ba abin da saura sai mu ma mu kula da kanmu da da mu isa akan ƴaƴanmu akan matanmu kan daɗin kanmu ko da na mun bari saboda Allah mun bar kuma kasuwannin mu sun lalace gonakin mu sun lalace dabbobin mu sun lalace ya kamata muka taro da jara kamata dukan mu waiwayi kan mu yi wa kan wani abu mu kula da kasuwannin mu mu raya kasuwannin mu mu raya gonakin mu da dabbobi da sauran sauran waɗannan abubuwa sai Allah ya saukar ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya yace mutu kuma suka ce a cikin taron suka ce cewa da ake yi kamar kuɗi da ake bayar na na jihadi ai ya kamata su ka amali tun da ana samun daliloli a wuraren da dama ba sai lalle mun sai mun biya wani ba a nan Allah ban ya ce wa an yarda ku zauna ku ji daɗin zaman gida ku ji daɗin dukiya da arziki da iyali kamar mutum ne ya jefa kansa abin da kuka kuke biya na jihadi na da ku ci gaba da yin sa kada ku yarda ku jefa kanku a cikin wasa yau da karfin sa ya kallafa da kanka abin da ba a farar sa akan amma duk da haka wannan abin da ya yi bai kamata ku yi na talawu ko kuma ku yi zargi a kan abin da ya yi din nan daidai ne a kuma ba a kai ta farsa kuma ba irin wani ba ka faka kan irin aikin nan da bai bane wa'amma kofi sabilillahi wa la tuqdi ذلك واهتدوا إن الله يحب المحسنين kuma ku yi ku kyautata wa mutane ku yi ku kyau- ku yi kyautata wato ku kyautata wa mutane wajen ciyarwa wajen sadaka wajen taimakon gajeju da wa- marasa ƙarfi ku yi ƙoƙari ku yi taimako kamar yadda kuka saba yi. wa ta'awunu 'ala al-birri wa taqwa Mhm. eh to ba ni to ni ke ba. dama wannan ayi wato wannan sura da ba sura ce ta hukunci kaga ka ta ci gaba da nan da bayani a za ta bayani haji da kuma bayani ala wasu mutane sai bayani surita sai bayani halar da ne za su gani sai bayani ciyarwa sai bayani kuma za mu yanki da mutane sai bayani batun jiya da tata da kuma batun haila da kuma batun sha da nono da sauran batun na aure na aure na isloli duk wannan sura ta ƙarfi ko kuje kuje da yawa to wa inna qawama na bani kullu lalle Allah yana son ma ki saukatawa shi mai taimako ne ga masu saukatawa Allah ya sa dace da ba wa to na ga shi na ura na dauka wannan yana yanka yana da mutake shi sai dai kamata to Allah ya sa da ba zai tsala da kansa akwai kana da akwai ne na sarki
Allah ta wata malam an ce akwai daga cikin annabawa suna ba da labarin gaibi don haka ne mene ne bambancin tsakanin gaibi wanda suke ba da labarin sa da kuma wanda ake cewa la ya'lamu al-ghaiba illa Allah
wato abin da ake ce masa gaibi shi ne sanin abin da Allah ubangiji ya ce anta da wato duk wani abu wanda da fito daga halalar Allah ba na ilimi sunan sa gaibi saboda haka ba ka sanin gaibi Allah ta kai amma abin da annabawa suke sani na gaibi wato gaibi ne a gurin sauran mutane amma Allah ya sanar da annabawa ya sanar da saboda haka da annabawa sun sani da wato da koyarwa na Allah ba da kashin kansu ba saboda haka abinda annabawa suka sani sun sanar da ilimi ne ga gaibi da Allah ya ba amma ba wai gaibi ba idan mun lura da rayuwar da sallallahu alaihi wasallam abubuwa da dama ya ba da misali kuma sun zo sun auku baya to wayannan duka ya farko ta hanyar wato wahayi hakika Allah ubangiji ya ce fanta sanin gaibi na ainihi gaibi na ainihi shi abu da yake ce Allah abin da yake ce ni Allah ba ka sani saboda haka ubangiji yana shahadu bai da la yuzu ala gaibi sa'ada illa man yarda ba ta sai wanda ya yarda da shi daga cikin manzanni to zai yi tura masa wani a cikin gaibi sanar da shi idan an ya rasa bai zama gaibi ya zama shahada amma problem na Allah ya yi mana ittida da mutane ma'abota rashin sani da yawa a wannan musulmi suna yin abin da suka ga damar cikin alƙur'ani su ɗauki ayoyi su ba su ma'ana saɓanin abin da Allah ya nufa saɓanin abin da Allah ya nufa da yake jahilci yana da yawa a cikin al'umma sai ka ga jahilci suna bin a kan wannan ba amma ko ka da ko bai Allah zai ba wa addinin musulunci na sa'a irin waɗannan abubuwa duka za a tashi su har a samu kuma a hadi masu gaskiya su kaɗai za su saurari Allah ya tambaya na biyu wadanda ga wata malam a bayani na baya ta ce akwai shubuhat bil haram wa shubuhat bil halal haka ko zai wani karin bayani ya zamu mu gane inda wata shubuha ta suka haɗu wato ka gani a shubuha abinda ake nufi shubuha su ne wasu abubuwa waɗanda suna fuska na halal da kuma fuska na haram wato waɗannan abubuwa suna da yawa saboda yawan kuma ba za ka iya ka kama kuma wani a cikin su ba amma idan ka lura ai da bai abubuwa sun ta kasuwanci a halin yanzu a cikin akwai shubha a wato kamar misali a ɗan kwangila an ba shi kwangila ya an ba shi kwangila da sharafin zai yi wannan aiki a kan imani a kaza za a ba sai dan ka lura wani lokaci shi kanshi wato abin da ake ce masa har wato abin da ya kasance zai gabatar na na neman na kwanta kan kansa akwai wasa da ake yi watakila ma ya samu yake ce labari ya rage farashin abin da zai yi nan don ya san tun daga nan ya ba da farashin da kai na sauran mutane ba shi ya samu a cikin wannan zagari zai zo ya rage wani abu daga cikin kudin da aka bashi ba ya rage wani abu to a nan kaga shi ba ta in ka lura da yardar gwamnati ko kuma jiya ta ba su kwanta sun yarda su suka ba shi ita zai kan shi kaga su da suka ba shi amma in ka lura da wayo da shi ke saka a ciki ya gudu nan ya rage nan sigogi da ya bayar kuma zai rikta da wasu abubuwa mai wani yawan zunubi da aka ce ya sa ko karatu da ya sa ko nau'in sharri sai sa duk da rikta da tare da baki da waɗanda suke kula da aiki zamba shi da shi abu kaga kusa ɗaya na cewa an ba shi izini wannan abu da shi ne hasa da shi ta yadda aka su ba ta su da ya mutu abin da ya kare za ka yi abu in ka duba irin rashin gaskiya da ake yi a ciki ta ka haramun gaskiya to abubuwa irin wannan suna da yawa kamar ka kai da abu barawa da zai zai da yi makami a wurin ka ka kai maka makami ka kai barawa ba haka kai ka kai da abu ba amma dai ka kai maka ka kai da da abu da zai je ba zai je ba ka kusa ma da zai je da kai to anan ka kai shi ma su ma da wata shiga ba za ka iya ka tabbatar cewa zai je da shi ba amma yawanci daga al'adu daga halayenka abin da zai faru to kaga shari'a ta ba ka yi ka kai abunka za ka iya ka kai amma kuma ka ga ka tuna hada wannan mutum za ka yi a ranka abun ba ba wata kila za ka yi wani mutum a kan aikata to irin waɗannan duka suna da cikin shubha shubha ce shi ne duk wani abu wanda yake da akwai fuskar da ta halali kuma akwai fuskar da ta haram riga mai kyau ka ga riga mai kyau din nan tunda aka ce ga hudubi na tasirin da kuma ya halitta wannan kama madina da ba da shi a farajin tsadi wasu zaɓi kana iya sa ta fata ta mai kyau kamar ka lura wata kila wannan da ya sa ta kai alfahari ne ta amma kada ka dai ka samu girman kai da sauran ka ga an ka ga halal ne amma ka ga suha ta zo ta shiga maka wannan fa in zuciya yana da kai in zuciya ya mutu ba ni kai to dan zuciya ya ga ka ga ba haka ba wani fa ne da mai wannan Allah ya ce masa ya wannan mutum yana so ya sa ta mai kyau ya yi wanka ya dawo da ya ina son cinta da kyau ba kyau wannan yana da girman kai shi girman kai ne shi ne wa alhamdul wa asbab wa idrak na wa ta da karbar gaskiya daga bakin mutane da kuma raina mutane shi ne girman kai amma sa kaya mai kyau ba girman kai ba ne har ya zama halal to amma shin duk masu sawa suna cikin wannan tunani ne to ka bambam ne an ce mata duk a duniya dai wanda zai ta tafi ne kaɗai za ta yi ado a ido ido mun ne ta amma kowa ya sani matarsa za ta fita za ta yi za ta fita yin ado zuciyar ta yana tunanta wannan ado kai zuwa ba za ta fita ko ta yi wannan ado mai yiwa ne saboda kawayen ta tunanta cewa tana zaune a wuri ne ta wannan ya yi halali kuma abu na fassara ne amma kuma wani lokaci ba ta yi saboda kamar idan ta to kaga a nan ba abu ya bai kawai su ba suna da yawa
Allah